لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أنواع مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake kasancewa cikin wannan masallaci namu na Usman bin Affan da ke unguwar Hamadu Kafi bypass fadar jihar Gombe domin ci gaba da darasi cikin littafin manasu fatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam littafin babban malami al'allama a sheik muhammad bin salal usaimin rahimahullah ta'ala wanda muke gabatar da cikin wannan masallaci a daidai wannan rana kuma a daidai wannan lokaci yau laraba daidai da biyu ga watan ɗaya na musulunci na sabuwar shekara shekara 443 bayan hijira wanda hakan ya yi daidai da goma sha ɗaya ga watan takwas miladiya 2021 barkanmu da sake sukan cewa cikin wannan masallaci domin ci gaba da wannan darasi idan ba a manta ba a darasin da ya gabata ko darussan da suka gabata malin yana mana magana game da auƙatun salah lokutan sallah kamar yadda suke a cikin shari'a a karatu ya yi nisa cikin wannan bigire na magana kan lokutan sallah da abin da ke biyu baya na hikiman allah wajen sanyawa ita sallar lokaci domin sanyawa sallah lokuta allah ne yi da kansa ba ijtihadin malamai ba ne ba kuma kiyasi ba ne a'a Allah da kansa ya sanya wa kowace sallah lokaci tun daga asubahi azhar la'asar maghrib isha duk Allah da kansa ya sanya waɗannan sallah lokaci tsakanin wata sallar da wata akwai tazara mai tsawo tsakanin wata sallar da wata tazara ba ta da tsawo aini tsakanin wata da wata kuma akwai takaitaccen lokaci duka akwai hikima daga Allah wajen sawa salloli wannan lokuta ɗin daban-daban daban-daban malin yana mana magana game da irin wannan hikimomi inda za mu tashi muna shafi na 46 a can faragarab na kusan ƙarshen littafin kuma wannan shi ne darasinmu na goma sha tara a wannan littafi insha Allah a maliki cewa sun maƙoɗe a ce sala inda dalo shams liyakun haza waƙatun faragun linnasi wa ɗalibin lilma'aish mali na mana magana game da sanya sallan asuba a lokacinta ketawan alfijir lokacinta na larura iya tikewa zuwa fitowar rana daga wannan lokaci kuma sai an shafi awa aƙalla shida zuwa bakwai sannan za a neme ka kaje ka gabatar da sauƙe wajibinka na sallan azhar tsakanin asuba da azahar akwai tazara mai tsawo daga zaran kayi sallan asuba to shari'a ba ta neman ka da aikin wajibi na sallah har sai rana ta yi zawali an gane ko har sai rana ta yi mai rana ta yi zawali shine a wannan gaba maliki cewa sun maƙuɗe ake sala inda ɗilo shams sallah ta wajibi idan rana ta hudo to an yanke ta ma'ana lokacinta ya tsaya liyakuna haza waƙata faragin linnas domin daga yin sallan asuba har zuwa lokacin sallan azahar ya zamto lokaci ne na walwalar mutane mai noma ya tafi mai aiki ya tafi ɗan kasuwa ya tafi wane ne ya tafi akwai lokaci enough wanda zai ishe ka duk abin da ka sa a gaba ka yi abin da za ka yi shine hikimar Allah na sanya tsakanin asuba da azahar aka samu lokaci mai tsawo waje Allah na hara ma'asha domin Allah ya ce ya sanya muku yi domin ku je ku nemi abinci amma da a ci kamar karfe tara akwai sallah ko karfe goma ko sha ɗaya kaga an katse abin yinin bai cika ba kuma ba za a samu lokaci mai tsawo ba to amma da ke Allah shi ne san dan adam ya fi kowa sanin dan adam ya san abin da ya dace da mu kuma ya san abin da zai zama mana maslaha he tsawaita tsakanin sallan asuba zuwa sallan azhar wa talabin lil ma'aish kuma lokacin ya zama lokaci da neman abinci lokaci na faraga kuma lokaci da neman abinci duk mai tafiya ya tafi فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون أتفي أني ما أرزقي بايان كذا ودينك أمبتون الله هكذا سيساكو سامو ببارو saboda ka lokaci ne na faraga ga mutane kuma lokaci ne neman abinci an fahimci wannan wannan in shine hikimar da malam usaimin ya faɗa ƙarƙashin tazara da aka samu mai tsawo tsakanin sallan asuba da sallan azhar abin ya fito fili ko hikimar tsawaita lokacin shine domin mutane su samu dama ta neman abinci a wannan yinin duk abin da ka sa a gaba kana da dama akwai awanni da yawa wanda za ka iya cimma abin da kake suka cimma a wannan lokaci wallahu alam salatu zuhri ta kuna iza zalati shams ita sallan azhar lokacin ta yana shiga daga ranar daga zaran rana ta yi zawali wa huwa inhirafuha shine dan karkacewar ita rana din min jiha ash-sharqiyya ila jiha al-gharbiyya daga bangaren ta na fitowa ta karkata kadan zuwa bangaren ta na fadawa min al-ufuqi daga sasannin sararin samaniya wa intiqali shams min al-ufuqi ash-sharqi ciratuwan rana daga bangaren ta da take fitowa ta koma bangaren ta na faduwa shine ilil ufuqil gharbi min ayati Allah azza wajal wannan iya cikin ayoyin Allah mai girma da buwaya an fahimci maganar rana ta fito daga inda take fitowa ta taho ta taho ta taho ta taho saitin sararin samaniya zawalinta shine karkatawan ranar kaɗan zuwa ɓangarenta na faduwa zango shine daidai ta intisafi sama ta daidaito a sama ta baro can ta yi rabi kafin ta karasa can an fahimci maganar idan ta taho daga inda take hudowa idan ta zo tsakiyar sararin samaniya daidai inda kake kaɗan rana ka tana saitin kanka to ta raba gida biyu kenan baya bai fi gaba ba gaba bai fi baya ba daga wannan gunda take tsayen a tsakiyar sama karkata wata zuwa ɓangaranta na faɗuwa to akwai canjin yanayi a wannan lokacin duk tsananin rana ita yi sanyi kuma lokaci ne wanda an shiga wani bangare na yini yini bangare biyu gare shi akwai farkon yini akwai ƙarshen yini farkon yini shine zuwa zawali shams bangaren yini na biyu ne daga zawali shams zuwa faduwar rana to ashe idan rana ta zo tsakiya a ƙoƙarinta na karkatawa bangaren da take faduwa ashe akwai za a fita daga wani yanayi za a fada wani yanayi kenan za a fita daga wani bangare za a shiga wani bangare ita kanta rana za ta karkata wajen da take faduwa ta baro gun da take fitowa to shi ne maliki cewa karkatar rana zuwa bangaren ta na faduwa din nan min ayati llahi azza wa jalla iya daga cikin ayoyin Allah mai girma da buwaya ba wanda ya sai jata idan ta zo gunta ce burki Allah ya ce ta tsaya a nan magana ta kare kuma sai dai ku dinga kallo ku ga rana tana nan a tsaye ba inda ta yi abu kuma ya rage naku ko ku tuba ko ku je ku samu ministan kimiyya na ƙasa ku ce to ya za a yi akwai wata na'ura da za a harba da ɗan gaba kaɗan da ranar nan ko ya za a yi mun ga bayan da za a yi dole ko aji ya dinga bincike ba zai yi ba to iya cikin ayoyin Allah motsin rana motsin wata motsin taurari duka ayatu min ayati lali wanda in ba Allah ba ba mai iya yi da za a haɗu kaf duniya a ce tauraro ɗaya ana so a matsar da shi wala ba wanda isa ba wanda isa da yan kimiyyar da masu karfin da masu waye duk sai dai ai a gaji a bari to amma Allah cikin ikonsa iya tafiyar da wata iya tafiyar da rana iya tafiyar da taurari kuma kowanne fi falakin yasbahu an gane ko wa shams tajri lil mustaqarrin laha zalika taqdirul aziz al alim wal qamar qaddarnahu manazila na'am hatta adaka udul kadim لشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا ليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون كل في فلك يسبحون هو ني فلك سيكي تفيا hanyar rana daban hanyar wata daban hanyar taurari daban ba mai bin hanyar wuri shine fassaran ayan cikin suratu safat da Allah ke cewa sama'i zatil hubuki innakum lafi qawlin mukhtalif yufaku anhu man ufik Allah yake cewa iya rantsuwa da sama ma'abociyar hanyoyi shine zatil hubuki alhubuki jami'i ne na alhabika alhabika kuma a tsarika kenan sama ma'abuciya hanyoyi mutum zai iya daga idansa sama amma bai ga hanyoyin da ƙur'ani ke faɗa ba to kimiyya ce abu ne a ɓoye sai ilimi ne zai fito da shi sciences ne a ciki a sama akwai hanyar rana akwai hanyar wata akwai hanyar taurari wanda Allah ya ce kullun fi falakin yasbahu kowa akwai hanyarsa da Allah ya tsara masa yake bi bayan waɗannan ma malamai masu bincike game da wannan ayan da Allah yake rantsuwa da sama ma'abuciya hanyoyi suka ce ai akwai ɗariƙatul mar'a akwai ɗariƙa a sam'iyya akwai ɗariƙa a sautiyya akwai ɗariƙa ɗariƙatul suwa duka a sama suna nan akwai hanya ta isar da saƙo na ji kamar abu goma waya daga saudiya to daga wayan da amsawar daga sama ta taho ba ƙasa ta yi ba maganar daga sama take bi akwai hanya ta daban hanya ce ta sautiya akwai kuma hanya ta kallo ana program yanzu live a saudiya a cikin harami kara nan za ka buɗe ta ina ga gani to hoton da ya biyo har ya zo akwatin talabijin ɗinka ta sama ya biyo an fahimci wannan yawa duka irin wannan hanyoyin su ne malamai suka dinga bincike saƙon magana saƙon fax saƙo na gani saƙo na email da sauransu duk suna da hanyoyinsu a sama wanda allah ne kaddara musu ta wannan suke bi kuma wani baya cin karo da wani shine allah yake rantsuwa da sama ma'abuciya hanyoyi kamar yadda waccan aya ta bamu labari an fahimci wannan to malik cewa aya ce daga cikin ayoyin allah a samu inhirafi shams min jihatil sharqiyya ila jihatil garbiyya karkatawa ta bangaren faduwa aya ce daga cikin ayoyin Allah wa hadha tagayirun kuma wannan canji ne a tsakiyar rana rana ta take rana tana zawari zaga kuma rana ta yi safar ta fara alamar sanyi zaga yammaci ya fara shigowa kuma shine ma ne ce wa hadha tagayirun babu shakka wannan canji ne a bayyane fa bainama yanqusu zil iza bihi yazidu ba'da zawal idan ga rana tana rage inuwa a musamman lokacin da taho za ta yi zawali inuwar abu iya raguwa iya raguwa har sai ya zo lokacin da ba ma inuwa rana idan ta take ta yi zawali ko ka tsaya ba za ka inuwar ka ba domin ta bar nan ta zo tsakiya da ba gaba ba baya to idan rana ta yi zawali ta fara karkatawa inda za ta fara to kuma nan inuwar za ta dinga karuwa kuma an fahimci maganar azillu idza bihi yazidu ba'da zawal inuwar ka inuwar abin da ka dasa inuwar abin da ka kafa a ƙasa a lokacin da rana ta zawali kuma inuwar za ta ke me za ta ke garuwa famin allazi yastati'u an yazhazaha hadhihi shams al'azima maliki cewa duk duniya kaf dinta wane ne yake da iko ya dan gusa wannan ranar mai girma daga inda ta tsaya kafin ta fara alama zawali waye isa je ya dan tura ta dabi min sharqi sama ila gharbihi daga bangaren ta na fitowa zuwa bangaren ta na fada waye isa ya juya ta tura ta la ahadu malici ba ɗaya da isa ya tsaqi'u an yanqila hadhihi shams min sharqi sama ila gharbihi ba wanda ya isa a cikin halitta kaf ya jijjiga rana ya motsa ta daga bangaren fitowarta zuwa bangaren faduwarta sai ma da ce illa khaliqiha azza illa khaliqiha azza face mahalicinta mai girma da buwaye shi kadai sai wannan aikin sa ne shi yake banci aikin in ba mai shi ba ba mai yi wannan iya cikin af'alul lahi wanda malaman tauhidi suka fuffutar af'alul lah wanda dan adam bahi da sai a irin wannan bangare din ana ganewa kamar abin da ya shafi gudanar da halittun Allah manya-manya kamar rana wata taurari kamar gudanarwar Allah game da mutane kamar aka ce gudanarwa ya shafi arzutawa talautawa ba da mulki sauka daga mulki rayawa kashewa duka iya cin afa'alullah kamar abin da ya shafi aiko manzanni a ce ga manzo ga annabi to aikin Allah ne ba aikin dan adam bane Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas Allah ne ke zabar wanda yazo cikin mutane ba su annabta ba da annabta ba taron dangi ba ne ba wai zaɓe ake yi ba Allah ne ke naɗawa da kansa kamar ba da haddin alƙur'ani shi ma Allah ne ke bayarwa ba ƙoƙari ba ne ƙoƙari dai iya zama sila da hanyar samu ɗin amma Allah ne ke tsara waɗanda ya so ya ba su alƙur'ani kuma ya ba su damar ƙoƙarin neman haddasa sun ma'aurar sunar kitabar lazi na tsafai na min ibadina sannan muka gadar da wannan littafi ga bayanmu wanda muka zaɓe su ji Allah an fahimci wannan kamar ba da haihuwa aikin Allah ne ba aikin adam bane lillahi mulku samawati wal ardi kal umma yasha yahabu liman yasha'u inasa wa yahabu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukuranan wa inasa wa yaj'alu man yasha'u aqima innahu alimun qadir Allah ne ke ba da haihuwa Allah ne ke ba da mulki qul lillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha Allah ne ke arzutawa wallahu yaqbidu wa yabsutu an fahimci wannan to me yasa ake zuwa wajen bokaye kuma ga dai nasi kautuhu shams fi wakatin zuwa kamar bayyana rana a lokacin azhar nasi ne ga sunan ba ma hadisi ba ne ballanta na kashe ai da ifi ne kaji ko in aka ce waye rawaito hadisi in aka ce ya faɗi sahabin da ya fi rawaito hadisi guda biyu wallahi ba zai iya faɗa ba amma sai ce da ifi ne a wace shekara aka haifi bukari aka haifi musulun bai sani ba me asalin garinsa me asalin sunansa ana cewa bukari ana cewa muslim me fullem nasa baka sani ba amma sai ka ji a daula zubi iya hurawa iya ce ai hadisin da ibi ne ai shine da ibin ai Allah ku shine da ibin ai saboda ka baka cewa hadisi da ibi ne sai kai aiki ba haka ake ake raunana abu da kai ba kawai abin ba molan ka bane sai an yi aiki an bata dare an bata rana an yi ta bincike sannan ilimin ka ya tike kan abin da kake ganin ba daidai bane ba da shawahid da taimako haka ake yi amma ba kawai dan abu bai ma daɗi ba dan abu ya saba ra'ayinka ya saba kungiyarka ya saba matafiyar ko ka zarla su ka da ibi ne ba haka ake yi ba an fahimci wannan sai ka zama dan gaba gadi yawa shugaban nasu ma bai ji daɗi ba shugaban yan gaba gadi yawa saboda ka duk wanda zai tsala su ya busa ya dinga raunana abu kawai da ka dan bai ra'ayinsa ba to shugaban su iya gano shugaban yan gaba gadi Allah ta'ala ya samu dace yawa wannan shine tsarin shari'a dole sai ka bi ka tittiki abu da ilimi da kokari abinda ba gane ba ka bincika in karfin binciken ka ya kare ka tafi wajen wanda yake sama da kai ka je wajen malamin ka idan duk da kai da malamin naka basira ta kare an kasa gano matsalar sai abu ga waya akwai manya-manyan malamai haka ake conference ake a wayan malamai abubuwa su tsaya masu haka wani abu goma waya da daddare ya ce to ana conference ne fa me matsala abu kaza sai ku shafi awa kuna tattauna akan a gano me ya solution a gabo haka suke yi cikin dare cikin yini cikin rana haka suke amma kana buga gawai waya baka san malamin ka ba zaka ce ai malamin nan ma ya kashe wayarsa to ba maki bai baccin dare bane kai kana cin kana shafar baccin ka ba abin da ya dame ka an fahimci wannan suna aiki domin duka a tsabtace addinin a samu addini wanda ya zo daga manzon Allah daga sahabai duk wannan aikin da suke aiki kenan kuma suna aiki ne dan Allah dan sauƙi nauyin da Allah ta'ala ya dora musu saboda ka wajibin ku ne ku martaba malaman ku gaskiya ku girmama su ku ba su darajar da Allah ta'ala ya ba su wannan shine ka'ida malike cewa ba wanda ya isa juya rana daga inda take zuwa wani bangare daban illa khaliquha azza wajalla sai mahalicinta mai girma da buwaya rabbal alami wanda kuma shine shugaban duniya gaba daya allazi yaqulu li shay'in kun fayakun wanda shi Allah shine yake cewa abu kasance abin ya kasance duk girman sa duk wahalarsa yasa abu akun Allah bai da wahala kai da kake ganin abu iya da wahala Allah ba abin da yake da wahala a gunsa an fahimci wannan idan ya so abu a yanzu zai yi a take kun ba wanda isa ya ce abin kare yi bai isa ba ko a kanka ko a kan waninka ko a kan masoyinka ko a kan maƙiyinka in Allah ya ikonsa dole ka gani bayan da za ka yi wani shi ne ƙahariyar Allah kenan wa huwa al-qahiru fawqa ibadi Allah shine mai rinjaye game da bayinsa idan naqul malik usami ne ce kuma anan zamu ce haza min ayatillah babu shakka karkatawa rana daga mahuda daga daga inda ta ta raba biyu zuwa gun da za ta yi zawali to babu shakka wannan ayan Allah ne fasara sababan lisalah sai malici sai aka samu hikimar ajiye lokacin sallah kaza a wannan lokacin an fahimci magana dukkan wani abu wanda ya zo wanda in ba Allah bane ba mu yin wannan abun to a lokacin har ma ana bukata ga mai roƙon Allah ya roƙi Allah daidai lokacin mai addu'a ya yi mai nau'in wata ibada ya yi mai ƙoƙarin girma Allah da bakinsa ya yi misali anan da zai fito da abin fili nana maryamu alaihi salam lokacin da annabi zakariya ya karɓi renanta fakafala zakariya كلما دخل عليها زكريا المهراب وجد عندها رزقا النبي زكريا ya ɗauki nauyin renon na na maryam alaihi salam ya ɗauki nauyin kula da ita ya kai mata abinci ya kai mata duk abin da yake zai dan adam zai rayu da shi a kai da can wani guwa masallaci aka aje ta dama mahaifinta yayi bakanci rabbi inni nazartu ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka antas samiul alim ya ce Allah na yi bakance wannan junan na matata idan ta haihu idan ta haihu na yi alkawarin zan zan mai da shi ya zamto iyaye ma bauta zan kai shi masallaci ya zamto bautar ka yake an fahimci magana ya zamto Allah kaɗai yake wa bauta iyaye wa Allah ta'ala aiki ya zamto hidimarsa masallaci ne an fahimci maganar to da Allah ta'ala ya sa aka haifi na Maryam sai Imran ya ce Allah aiko mace ka bani kuma alƙawari na namiji ne fi dacewa da shi inni wadatu wa unsa wa laysa zakaru kal unsa sai Allah ke cewa wallahu a'lamu bima wadat ai kai kana ganin mace ce kuma kai namiji ka so ka samu to Allah shine ya san abin da aka haifa ko ba shi kenan ba Allah ne san abin da aka yi ba kai kanka baka san me za ta zama ba to kuma gashi Allah da kansa hidi ce waj'al waj'al nabna maryama wa ummuhu aya waj'al waj'al waj'al nabna maryama wa ummuhu aya cikin suratul mu'minun Allah ya ce sai muka sanya dan gidan na na Maryamu da ita mahaifiyar aya ce a bayan kasa sai da aya sai da Allah ya kira yana na Maryamu sama da sama da wajen 17 a Qur'ani ita kadai ce mace wanda aka ce suratu maryam ita kadai aka yi wa suna sunan sura suna a ƙur'ani ita kadai kuma ita kadai allah yi wa ƙaddaran baiwar haihuwar manzo ba tare da uba ba ita kadai allah yi wa wannan an fahimci magana shi yasa in ka tashi roƙon allah kai dai ka roƙe shi alkhairi kawai ba ruwanka da wani abu kaza kake so ba ruwanka da cewa abu kaza kake so a'a wa ufawwidu amraka ila Allah ka fawwala wa Allah al'amarinka shine ya san abin da ya dace da kai ko aiki kake nema ko admission kake nema ko haihuwa kake nema kai dai wa Allah zai an gane ka innaka ta'lamu wala a'lam Allah kai ne mafi sani ni ba abin da na sani kuma Allah da kansa yake cewa wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu Allah shine mafi sani ku ba abin da kuka sani saboda ka ba a cewa ka dage ka nace ka ce Allah ni abu kaza nake so ka bani kusa akwai irin wani ingangancin ai akwai masu bawa Allah ma zaɓi Allah haihuwa da nake so namiji nake so ko aikin ma da nake so ma'aikatar man fetur nake so ka je kuma zo kamar EFCC a kama da kai ba shi kenan ba kuma yana magana da saboda ka roƙi Allah alkhairi kawai ka roƙi Allah alkhairi cikin abin da zai kaddara ma alkhairi a rayuwarka da addininka shikenan fakat to shi mahaifin na na maryam imran da allah ya ce wallahu a adam ma wada'at shikenan sai cika alƙawarin sai dauna na maryam kai ta masallaci bayan an ittifaqi an yi ƙuri'a annabi zakariya zai rene ta to annabi zakariya a duk lokacin da ya kai wa na maryam ziyara ko ya kai mata abinci ko ya je duba lafiyarta ko sai tadda wani irin abinci a gunta wanda ba shi ya kai mata ba kullama da kan alaiha zakariya almihraba wajina inda harizka ay wajina inda haba'ama rizqan al'am ake nufi ya je ya samu wani abincin da ba shi ya kai mata ba kuma ba wanda ya kai mata in ba shi ba tun iya gani iya shiru iya shiru wata ran sai ce ya maryamu anna laki haza maryamu wani daga yana ke zuwa kuma wake ga miki shi take cewa huwa min indillah Allah ne yake ga mu wallahu yarzuqu man yasha'u bi ghairi hisab hakika Allah iya arzuta wanda ya so ba tare da bincike ba kun ga annabi zakariya idan su ya nuna masa abin mamaki ya nuna masa aya daga cikin ayoyin Allah to a lokacin hunalika da a zakariya rabba a lokacin annabi zakariya ce a tunda aka ne dama ina da bukata tunda Allah ya yi wannan in ba Allah ba ba mai yin wannan to ni ma ban mai bukata ta zuwa gare shi an fahimci maganar a lokacin hima ce Allah ina da bukata ta haihuwa kaza kaza kuma Allah ya bashi a duk lokacin da wani abu ya faru wanda in ba Allah ba ba ne yi to ka girmama Allah wajen tasbihi takbiri tahmidi ko ka roki Allah a wannan lokacin in aka yi sa ana samun ijaba a lokacin to shi ma ne ke cewa zawalin rana daga tsakiyar sama zuwa bangaren ta na faduwa babu shakka aya ce daga cikin ayoyin Allah kuma in ba Allah ba ba mai yin wannan ko akwai mai yi to tunda ka yadda haka ne ka ga aya idan ka ya nuna ma aya zahira kuma ka tabbatar Allah ne kaɗai ya isa yi to sai ma ce hikimar wannan ƙara tabbatar ayar na in ba Allah ba ba mai yi sai aka sanya lokacin sallan azhar a lokacin domin ka girmama Allah ka yabe shi ka gode masa ka mai sujjada domin yayi wani abin da dan adam ba mai yi wannan shine hikimar da malam ya fito a ƙarƙashin sanya lokacin sallan azhar Allah dai ya sa kuna ganewa أما الأسرع أما يتسلل الأسرع فلا أعلم لذلك هكما ما لجتو هكما دي شي بيسان wata hikima da aka ajiye da asar a lokacin ta ba tunda dama wannan istinbadin sa ne ba aya yake karantawa ko hadisi game da abin ba nazari ne da bincike yake haifar da irin wannan bayanan yace amma ita la'asar yayi ta bincike fala alamu lizalika hikmatan bai gano wace hikima ba ce ta sa aka bar al'asar a lokacinta wal ilmu inda Allah azza wa jal kuma ilimin iya ga Allah mai girma da gwaya ba mamaki kuma wani malamin ya hango ta hikima iya iya nasa yace bai gano ba wani zai iya ganowa amma magriba amma sallan magriba fa ba'da mugibi shams yataghayyaru al-jaw bayan rana ta fada to yanayin sararin samaniya iya canjawa shine ya tagayyaru lijau yanayin sararin samaniya zai canja wa ma a azama al'arba lausha hatta hawa an tafi ɗa'ira ya ce wa ma a azama al'arba ba abin da zai ƙara kan ba ma ma ka ƙara girman wan ka ƙara ganin girman wannan ayin a bayan ƙasa an gane a lokacin da rana ta faɗa kafin duhu ya shigo ya ce ba ma azama al'arda ba abin da zai ƙara girmama ma wannan ayan ka ganta zahira a bayan ƙasa lausha hatta hawa an tafi ta'ira a ce ka halarci lokacin kai kuma kana cikin jirgin sama kana sama an fahimci magana a ce lokacin da rana za ta faɗa Allah ya kaddara kana jirgin sama kana sararin samaniya kaga aya daga cikin ayoyin Allah ku tsaya ku ji abin da malam zai ce yake cewa وقد غابت الشمس عن الأرض a lokacin rana tana ƙoƙarin kuya a bayan ƙasa a daina ganinta wallahi innaka la ta'rifu hikma fi qawlihi ta'ala yace wallahi da kana sararin samaniya irin abin da yake faruwa sai ka gano hikima ta faɗin Allah ta'ala da yake cewa wallaili iza ya gashaha Allah iya rantsuwa dare da yake zuwa yake rufe yini an gane ko dare ya zo ya lullube yi ne Allah iya rantsuwa da wannan yanayi ai iza yubtiha idan ya lullube ta faqad qumtu ana malam usman yace wata ran na taba tsantar kaina ni marra fi fil maqa'ir wani lokaci ina cikin jirgin sama a sararin samaniya min al qasim qabla al ghurub mun sauko jirgin mu yayi landin kafin ya gama saukowa muna sararin samaniya kafin rana ta fada bidaqa'iq da yan wasu mintuna kaɗan wa aqla'at at-ta'ira wa aqla'at at-ta'ira a lokacin jirgin mu yayi haka yayi wulanda kamar zai sauka wa ghabat ash-shams ala ahli al-ardi a lokacin rana ta buya daga mutanen da suke ban kasa ba sa ganin ta walakin na fi sama'i nushahidu ha nushahidu shams amma mu muna sama muna ganin rana ta bar iya karfin ganin mutane amma ba ta bata gaba ɗaya ba an gane dama kuma hikimar Allah wajen shan ruwa idan an yi azumi ko tabbatar da sallar magariba idan gunda kuke kun daina ganin ranar ba ce sai kun bita wani guku sake leƙuwa wa saka wannan ba daga inda kake inda har kaga babu ranar an duba babu ta bata to shikenan magana ta gare to mali ce a lokacin rana ta kuye ba a ganin ta a bayan kasa amma su suna sama suna ganin ta bata gama bata gama bata gaba ɗaya ba kenan an gane ko walakin na fi sama nushahidu nushahidu shams lakin nan laila alal ardi amma a lokacin bayan kasa duhu ne dare ya shiga amma mu muna son muna ganin akwai guntun hasken rana mali ce subhanallahi alazim tsarki ya tabbata ga Allah mai girma ka annahu sobun aswad sai yake cewa wallahi za ka ga dare kamar wata bakar tifa kamar tifa mai duhu an gane ko qad ughutiyat bihi al-arda wanda kamar ana lullube yinin da shi ne ana ganewa rana yini iya gaba to dare da yake zuwa kamar wata bakar tifa ce take zuwa take lullube wannan hasken shi kenan yace su suna sama suna ganin wannan ayar Allah din ga haske a gaba amma ga duhu a baya iya tahowa duk inda wannan duhun ya zo shikenan dare yayi dare yayi dare yayi amma ku kuna bayan kasa ba za ku iya ganin wannan ba amma su suna sama yace wani lokaci ya taba halartar wannan haske iya gaba duhu iya binsa duk inda duhun ya zo sai aga hasken rana ya bata ba a gani ba a gani ba a gani yace tamkar bakar tufa ce ake lullube wani hu da ita wanda duk inda aka lulluba kuma duhu zai bayyana an gane وبهذا يتبين لك عزمة قوله ta'ala a wannan lokacin zai ƙara bayyanuwa a gare ka girman faɗin Allah ta'ala da yake cewa wallaili iza ya ga sha'a Allah iya rantsuwa da dare lokacin da yake lullube rana ash-shams suratu shamsi aya mai namba ta hudu fa inda hadha at-taghayyur al-azim a yayin wannan canji mai girman gaske na batan rana dare ya shigo faradallahu alaina salatan sai Allah ta'ala ya fardanta mana mu yi sallah a daidai wani lokaci domin akwai wani abin mamaki ya faru wa hiya salatul maghribi wannan sallah kuma ita ce sallar maghribi an fahimci wannan wa kadhalika al-isha haka nan sallar isha ma lamma ghaba shafaq al-ahmar lokacin da shafaqi ya bata abin da yake wanzuwa bayan rana ya fada wannan jan sara hunaka taghayyurun fil jawi a lokacin za a ga wani canji ya ƙara faruwa a sararin samaniya li'anna shafaq al-ahmar domin shi wannan shafaƙin mai duhu afwan mai jajaja wanda yake wanzuwa bayan rana ta fada dalilun ala qurbi shi'a'i shams dalili ne wanda yake nuna har yanzu akwai alamun rana bata ƙarasa bata gaba ɗaya ba har zuwa lokacin da shafaƙi bai gama bata ba alamun koyi-koyin rana ne da bar shi a baya bai gama bata gaba ɗaya ba fa huwa baqiyatu shi'a'i shams saura ne na raguwar irin kuran da rana ta fito ta bar shi bai gama disha cewa ba fa idza tafa idan wannan shafaqi ya bata ba a ganin sa dalla ala bu'dihi to a lokacin rana kuma ta nitse ba a ganin ta kuma ta yi nisa fa hadha na'rifu hikmatullahi azza wa jalla fi fardi salati fi hadhihi al wannan zai iya ƙara bayyana gare mu ijmalan hikimar Allah mai girma da waya wajen wajibtar da yin salloli a irin waɗannan lokuta summa inna min ni'matillahi sannan iya ɗaya daga cikin ni'imomin Allah an kanat hadhihi salawat mawzu'atan ala awqatin iktaraha Allah azza wa jalla yayin da sallolin kaf din suka zama to mawzu'a Allah ne ya rarraba su da kansa ala auqatin bisa lokutan su daban-daban daban-daban ikitara Allahu azza wa jalla wanda shi Allah mai girma da buwaya shi ne ya zaɓi lokacin sallah da kansa ba limamin ku bane ba malamin garin ku bane Allah ne da kansa ya zabarwa kowace sallah lokaci ba ijtihadi bane ba qaulu sahabi bane ba ijma'i bane ba qiyasi bane lokacin sallah daga Allah yake an gane an takuna auqatan laha Allah ne yake da hikimar sanyawa kowace sallah lokacinta walai sarfi waqtin wahid cikin hikimar Allah ba a ce a yi sallah gaba ɗayan su kafa lokaci ɗaya ba an gane ba a ce in ka tahi duka sai ka yi wannan rako'i goma sha bakwai a lokaci ɗaya ba to ba hikima a cikin wannan sai Allah ya raba ka yi biyu ka yi hudu ka yi hudu ka yi uku ka yi hudu Allah da kansa ya rarraba wannan lokuta kuma da adadin rako'i falil fajri waqtun maliji sallan asuba tana lokacinta walil walil zuhri waqtun ita ma azhar tana lokacinta walil asri waqtun ita ma al'asr haka da nata lokacin walil maghribi waqtun haka ita ma maghriba tana da lokacin walil walil isha'i waqtun ita ma isha tana da nata lokacin falamma falamma za za menene falamma za wuzi'at ala hadhihi al-awqat falima afwan falima za wuzi'at فلماذا وزئت على هذه الأوقات يسا يكوشن مكا غباكين فلما با فلما بل فلما ميسا فلماذا عفوا فلماذا ميسا وزئت أكرر بسلر على هذه الأوقات أولا لوكتا ميسا Allah bai ce a yi su gaba ɗaya a lokaci dai ba sai Allah ya ce a rarraba sallar har lokaci biyar bai ce a yi su a lokaci ɗaya a dunkule ba wace hikima ce ta kawo wannan aljawabu li fa'idati ba da amsa game da wannan akwai fa'ida guda biyu in jimal alfa'idatul ula fa'idan farko da aka rarraba sallah har lokuta biyar ba a ce a dunkule su a yi a lokaci ɗaya ba Allah ya hadath almalal wa ta'ab lil insan domin kada kosawa da gajiyawa su faru ga ɗan adam shine almalal wa ta'ab almalla almallu inna allaha la yamallu hatta tamallu Allah baya gajiyawa sai kun gajiya duk lokacin da kai abu kaza Allah zai ruwa dindin ka sai dai ka gaji ka daina an fahimci wannan akwai akwai almilla kuma almilla shine tsarin matafiyar addinin musulunci akwai almilal wan nihal duka wannan iya cikin vocabulary na larabci wanda kalma ɗaya ce amma ga nan ta shiga nan ta fita shiga nan ta fita kuma kowace ta bada ma'ana wata'ab da gajiyawa to idan aka ce za a dunkule sallah guda biyar a yi ta a lokaci ɗaya to akwai yiwuwar a samu ƙosawa da gajiyawa ko ba haka bane raka hudu ma da yayawan suke wani iya ji tamkar akan wuta yake allah allah yake barantana ma ya je masallacin da ake dan kamantawa haka ake dan ruku'i mai kyau ake dan sujada mai kyau haka ake karatu ingantacce sai ga jan sa masallacin suna allah wallahi domin tsabar ganganci irin na dan adam mai kon irin sallar da mazan allah ya ba ake kwaikwayo amma sai ga jana sama da suna akwai wani nake cewa masallacin madina wani masallaci ne aka suka samun suna domin limamin iya dan kamantawa to a ya san madina abin kirki ake gina an gane wani kuma ce masallacin sahabbai domin shi ya san aikin da sahabi bai isa yi ba masu kwatantawar ma kuma sun zama abin zargi a gunsa akwai wani wanda ake ba mu labari za ku yi mamaki suna nan wata majalisa gare su a jikin wani masallacin juma'a shahararren masallacin juma'a da zan faɗe shi kowa ya san shi a garin ɗaya daga cikin masu bada gudunmawa ta kamsa salawatu a gun yake ce mun wallahi akwai wa'ansu mutanen da har sai liman ya zo ya kabbara sallah ya karanta fatiha wai suna so su ji wata sura zai karanta idan doguwar sura ce sai ya je ya gayansa he can ya ji aya ta karshe ko ta biyu gare ya zo kuma su zero suna zaune a kuma haka wallahi ma domin tsabara ke shi ya riga ya hau kansu kawai in sun ji ya kamo dogo sura yake na wai kaji kai ta yi kaga wannan ba jahilci ba ne tunda suna hukun da ake ba da ilimi amma shedan ya raya musu wannan suna ganin nauyin sallar wa inna hala kabiratun ila al-khashi'in sallah ba ce mai nauyi musamman gun munafikai da masarorin imani masu kushu'i ne kadai ba sa ganin nauyin sallah suke yi da cikin farin ciki da jin daɗi to a yanzu aka sabbatar da li masallacinka ana karanta aya 20 a takaice ko aya 15 da karatu mai kyau wallahi wasu da yawa su kaurace masallaci sun fi son su je mudu hammatan sun manazar shikenan a yi ta ruku'i ana ta tsalle a goya to kaga wannan ba daidai bane ba haka aka yi sallah lokacin manzon Allah ba haka aka yi ba kuma ya ce mana sallu kama ra'aytumuni usalli in banda rashin kirki irin na dan adam in ban da rashin kirki irin namu Allah ne fi cewa ma kalakatul jinna wal insa illa li abu makasudin halittar mu dan mu yi wa Allah bauta ne ba komai Allah yake so ya gan mu a bayan ƙasa ba sai dan masu bauta to amma wannan bautar ta sallolin nan guda biyar a awoyinka 24 daga dare da yini a kayi kokari ka ware mata awa ɗaya ba kuma ita ma awa ɗayan ba a lokaci ɗaya ba a rarraba a rarrabe duk awa 23 an baka jika yabin da ka gada ba awa ɗaya cikin awa 24 ko zakka ma ba ta kai ba ushiri ma ba ta kai ba amma sai ga ɗan adam iyaka sala baya so yanzu misali idan ka bawa kowace sallah minti goma minti ne za ka samu minti hamsin za ka samu ka kasa da awa ɗaya ma kenan awa 23 da minti 10 duk abin da za ka je ka je ka yi amma wajibin da Allah yake neman ka a dare da iri wani lokacin guda biyar ne asuba azhar maghrib asuba azhar al'asr maghrib isha'i akalla kowace ka bata minti 10 minti 50 to amma a yanzu aka ce ai ga masallacin a sallar azhar minti 10 suke yi wala sai ka jana ne ma kaurace masallaci shi ba zai iya tsayuwa ya sallar minti 10 ba ya kusan yan minti biyu da rabi minti biyu shi kenan a yi gub a yi sallah mai tayi tafiyarsa to fa'ida ta zabu in ka fita daga masallaci ina zaka je ina a tambaye ka ina zaka je in kasuwa zaka je ba kana so Allah ya baka sa'a ba Allah da kake so ya baka sa'a kuma ka masa mummuna aiki zai baka sa'a an gani in gona za ka taba kana so Allah ya baka damuna mai albarka ai ka samu alkhairi to Allah da ka ki ka masa aikin da ya kamata kuma za ka je sanya ma abin da ya kamata wannan muna yi wa kan irin wannan irin wannan hisabu ko dan adam ne ma dan adam ne dan uwan halittar ka shugaban ka ne jagoran ka ne ka saba masa ka saba masa ya ma ya saka aiki ka yin wanda ya saka ai idan ka da kunya ka je gunsa ka ce ma wani abu to amma Allah da zaka ce Allah ba ni sa'a Allah ba ni nasara Allah ba ni kaza to amma ya ce ka tsaya ka yi sallah ita ma kuma sallah nan karshen alkhairin kanka zai dawo Allah ba abu da zai sallar ka to amma sai ga dan adam iya yi wa kansa mugunta yasa Allah ta'ala ke ce innal insana li rabbihi lakanut babu shakka jinsin dan adam ko wani bangare daga cikin dan adam game da ubangiji su masu butulci ne Allah ya raya ka ya baka lafiya yanzu wani iyacin sama da shekara baya iya tashi ba da lafiya amma Allah ya ma arzikin lafiya ya ma arzikin hankali wani iyacin ba da hankali ya bola yake kwana gun kwana ma baki da shi amma kai Allah ya ma lafiya ya ma hankali ya ma zuriya ya ma arziki ya ma lafiya amma Allah da ya ma wannan ya ce ka yi sallah mai inganci amma ka ce ba za ka yi ba har ma kuma abin ya bige da izgili masu kamantar ma'ana musu izgili wannan ba daidai ba ne wannan ba daidai ba ne ya kamata mu gyara mu san Allah in yace mi ba da wasa yake yi ba buƙatar sa gare mu mu yi abin da ya ba mu umarni Allah ta'ala ya ba mu ikon gyarawa sai maliki cewa a mun gama ba yanzu kula yawa an a yawa Allah ya hudisa malal wa ta'ab lil insan domin abin da ya sa Allah ta'ala ya hikimanta a rarraba sallah har lokaci guda biyar bai ci a yi ta lokaci ɗaya ba domin kada wahala da gajiya ta samu dan adam li'annaha law jumi'at fi waqtin wa'id da a ce sallah gaba ɗaya za a tare su a yi su a lokaci ɗaya la asaban nasa mushaqqa to da takurwa ta samu mutane fi ba'd al ahyan a wa'ansu lokutan فلو صلى الإنسان السبع عشر ركعة fi anin wahid da dai a ce dan adam zai dinga sallah tsawon raka'a goma sha bakwai a lokaci guda daya wa rubbama yata'id wa yamal zai yi ya gaji kuma ya kosa wa ya ati biha ala ghairil wajhi wata ma zai zo da ita a irin fuska da ba haka aka ce kawo ba ala ghairil wajhi al maqlub akan ba ya zo da ita a irin siffa da ba haka ake bukata ya zo da ita ba wa rubbama yakunu fi ba'd al awqat shaqqan wa lokacin ma za su samu tsananin takura a fafurriqat fi awqatil khamsa fafurriqat fi awqatil khamsa sai Allah ta'ala da kansa ya rarraba sallar aka bata lokuta guda biyar kun gane hikima ta ɗaya kenan in mai tambaya ya tambaya ce da ma dai a ce sallolin nan kaf a lokaci ɗaya ake yin su to malamai suka fidda hikima cewa da an ce a yi ta a lokaci ɗaya za a gaji ai dan adam zai kosa kuma wata raka'ar ba za ta zo daidai ba tun kana da kyau da kyau da kyau kai biyar shida bakwai ka je wajen takwas sai ka fara da kusani kuma ka dinga ruku'in ba zai cika ba ko sujjada ba za ta cika ba to wannan ake gujewa cikin hikima da malai suka yi istinbadi sai Allah ta'ala da kansa ya rarraba sallar a lokutan mabambanta juna fa idza qila ma za ta qulu ma za ta qulun fi salati tarawih fi ramadan wani kuma zai iya ce to ya ga tarawih ana yi wa an zai raka a goma wa an zai sha uku wa an zai sha ɗaya wa an zai ishirin ya wannan kuma ya za a yi magana game da wannan na ƙulu fiha sai malai ce amsar da za mu bayar game da sallar tarawihi na azumi ai an ce mata tarawihi din ma domin a yi raka a biyu a huta a yi raka a biyu a huta yi ka ce mata tarawihi amma sunan bai zo a ƙur'ani ko bai zo a hadisi ba sunan yanayin sallar aka ba ta suna tarawihi daga daga hutu ne a yi biyu a ɗan huta a yi biyu a ɗan huta ya ka sama tarawihi amma abinda nasu ya tafi ƙiyamun laili ko wannan ko tahajjudi shine abin da Allah ya biya sunan sallar dare an fahimci wannan to maliki ta irin sallar da ake a Ramadan fa ya mutun zai ce sai maliki ta inna salatat tarawiha sunna idan sallar tarawih sunna ne ba wajibi ba ce idan ka ce raka biyu ma za ka yi ba mai ce ma me yasa ka yaga ba mai kama ka da laifi sai dai ka bar falar da ake samu a wannan lokacin law sha al insanu tarakaha idan ma wani ya ce ba zai ba shi kenan shi dai ba za a kama shi dalili ba dai ya tafka asara fa idza ta'aba masalan idan kuma iya cikin ya gaji fa huwa fi hillin iya cikin yancin sa zai iya zama ya huta yansarif wa yastarih zai iya tafiya ma ya huta sannan kuma daga baya zai ci gaba lakin idza kanat faridatan amma idan sallah ta zama farilla ce fa innahu mujabbarun ita compulsory ce compulsory question ne an gane to mujabbar ta zama dole ala an yaf'ala ha ala wajhi alladhi waradat alayhi sai ka aikata ta a bisa tsarin da ya gangaro wajen aikata ta ba za ka ce kawai dan gajiyar ka ba za ka yi raka'a biyun a tsara ka huta sai an jima kuma a karo biyun ka yi salama ba a yadda ba ba za a ce za ka yi biyun magariba ba ka huta can kuma karo ɗayan ka yi salama ba a yadda ba ita yadda aka ce ka yi daga farko zuwa ƙarshe dolan ka sai kai wannan shi ne mujabbarun ala an ya fa'alaha dole ne ka aikata ta ala wajen hilladi waradat alaihi bisa irin tsarin da sallar ta gangaro ake yin ta fa haza farqun baina haza wa haza wannan shine bambanci tsakanin tarawih da kuma sallan farilla wali haza kana al-insanu fi salatihi yatahajjat wa yatir ar-ruku' wa sujud al-qira'ah shi ɗan adam an ba shi dama a sallarsa da yake yi ta dare an ba shi dama ya tsawaita ruku ya tsawaita sujada ya tsawaita karatu li'annaha salatun nafila domin ita sallar ta nafila mata sha a qadaha a duk lokacin da ka zo zaka iya yankewa an gane ko wa annaha yawa mata sha a qadaha wa wa an wa anhaha wan sarafa ila mahallin rahati idan ka so za ka yanke sallah a lokacin da ka dama idan ka kuma ga dama za ka iya ɗorewa da ita an fahimci wannan ila muhalli rahatihi ko kuma za ka iya juyawa ma ka bar masallacin ko ka bar gun sallar ka tafi wani gun ka huta duka sallar nafila tana da wannan yancin amma sallar farilla inda ka fara sai ka gama an gane da kyau ko wannan shine alfarqu baina salatul farida wa salatul tarawih aw tuhajjidi aw qiyamul layl wa ma ila zalika an gane wannan to ina ji mun zo gaba da zamu tsaya insha Allah za mu tsaya anan abin da muka faɗa daidai Allah ba mu ladansa abin da muka yi kuskure kuma Allah ta'ala ya yafe mana Allah yana mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah yana mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata muna roƙon Allah ta'ala ya ji kanmu ya ji kan mahaifanmu ya samu yi lafiya mu gama lafiya masu taimakon addini a duk inda suke Allah ya taimake su marasa lafiyar mu Allah ta'ala ya ba su lafiya duk inda suke gida da asibiti muna roƙon Allah ta'ala dukkan bukatun mu na alkhairi Allah ka fi mu sanin su Allah ka biya mana su ya Allah abin da ya fi karfin mu Allah ta'ala ka fi karfin sa abin da muka sa a gaba na alkhairi Allah ka tabbata mana da shi akwai wani bawan Allah ya dau nauyin sanya karatu tukan nan namu a gidan rediyo na joel fm za a dinga sa karatu na farko ran asabat karfe 9 da rabi na safe za a sa karatu na biyu ran lahadi karfe 8 da rabi na dare in allah yadda kuma za a fara daga wannan satin saboda ka wanda allah ta'ala ya sa suna da iko za su faɗa iyalansu sai ya da tsohon lokacin domin a ƙara fa'idantuwa da abin da ke cikin karatu allah ta'ala ya saka masa da alkhairi ya ƙara mana yawan irinsu masu ƙoƙarin yada da'awa ta sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am wa alaikum assalam na'am alfarqu baina maza ban ji abin da yake to to masha Allah Allah sa mu sani na'am to akwai abubuwan da malamai suka ce wajibi ne mutum ya bi limaminsa a ka'idar inna ma ju'ilal imamu li utamma bi an gane ko an sanya muku liman domin ku yi koyi da shi abin da ya shafi ruku'i sujada zama sallama da sauransu to amma irin wannan kamar kabudu da sadalu liman iyayi a sama mamu baya yi ko mamu yana yi liman baya yi ko abin da ya sami jalsatul istirah zaman da ake na hutu raka a ɗaya da ta uku a ce liman yana yi bamu bayi ko bamu yana yi liman baya yi to malamai sun rabu gida biyu a wannan matsala ne malamai mafiya rinjaye suka ce har in kowa iyayen abun da ilimi ba son zuciya ba ba ɓangaranci ba ba ƙungiyanci ba haka iliminka da gaske fahimtar da kai a lokacin an ce ba ku da matsala kullun ya amalu ala shakilati an fahimci wannan ni na fahimci da rasul isra bisa ilimi kai baka fahimta ba shikenan zaka iya bina zan iya binka ni na fahimci qabdu da ingantattun hadisai ingantattu haka manzon Allah ya da sahabbai kai kuma har yanzu baka ji karatun baka je gun ba misali amma kana yi ba wai kana yi bane da ra'ayi to kowa zai iya bin kowa amma abin da addini baya so ra'ayi ne ni na zo na tadda neman iya sadalu ra'ayi na kawai kabazo nake yi kar kai addini bisa ra'ayi kai addini bisa ilimi in har bisa ilimi kake yi kun samu sabanin kaburar su da limamin ka baka da matsala in har akan ilimi ake ka samu sabani tsakanin limamin ka da kai wajen jastul isra baka da matsala amma in kai abun da ra'ayi to shikenan matsala ta shiga domin shi addini ba a gina shi akan ra'ayi ba an gina shi akan ilimi amma gaskiyar magana ita ce amana ta ilimi wallahi summa wallahi summa wallahi ƙabadu da ake a sallah ita ce aka ga manzon Allah yi akwai ingantattun hadisai daban-daban da sahabbai sama da goma sha bakwai wanda suka rawaito sun ga manzon Allah iya ƙabadu a sallarsa a wada uliyum na alal yusra ga suna hadisan bila adadin kuma dukkan malamai na gaskiya da da yanzu inganta wannan hadisa amma har yanzu har yanzu babu hadisi ɗaya da za a kawo game da sadar babu shi har yau in kuma da wanda yake da shi ya kawo mana kaf kutubu sita ɗin nan bukari muslim nasa'i ibn maja tirmizi muwaɗa malik ba, ba littafin da za ka ɗauko ka karanto hadisin sadalu babu shi inda ake fakewa da sadalu shi ne wata rana wai an ga imam malik yana yi a kaddara ma an ga imam malik yana yi a kaddara don aji daɗin musu imam malik annabi ne imam malik iya cikin sahabbai hudun da manzon Allah ya ce a wannan wanda yake cewa a kansu a wannan me ce yawa alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ur rashidin ne ciki baya ciki inda za ka ɗauki abokan ka tsaye daga manzan Allah sai agun abubakar umar usman aliyu tunda manzan Allah ya yi sitam akan duk abin da suka yi imam malik tabi'i ne ba sahabi ba ne to a ƙaddara ma ya yi kuma wanda suka ce ya yi da dalili ne wai wata rana an da ke shi hannunsa iya ciwo ba zai iya ɗora shi ya yi abin nan ba ya yi wata ulimin adal isra shi ya saki hannunsa ya sallah a haka to ai malamai ma sun ce addaruratu tubihu al-mahdurat sallar ma kanta an ce ba za ka iya a tsaye ba kai a zaune an baka wannan damar saboda ka duk wanda ya yi wani abu a sallah bisa larura shari'a ta bashi dama ya aikata baka da matsala to amma lalle ilalla yin sallah wada ul yumna ala yusra shine abin da yafi dalili yafi dalili ingantattun dalilai amma wanda yake sakin hannunsa ba za ci sallarsa ba dai ba tayi amma ya je ƙara bincike ya ilimin sallah wannan shine insha Allah Allah ta'ala ya samu dace kuma ya karba mana na'am eh rawatib yake tambaya aka rawatib ana yin biyu kafin sallan asuba hudu kafin azhar biyu bayan azhar biyu bayan magariba biyu bayan isha'i in ka tara zai baka guda goma sha biyu su ne sunan rawatib kamar yadda shi malai kawo a littafin insha Allah azhar hudu ake kafin ta ai biyu bayan ta la'asar kuma ba a yi bayan ta ba a yi gabanta sai magariba bayan ta biyu isha bayan ta guda biyu والله أعلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم بحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته